بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا safiya ta laraba 21 ga watan jimadar kula watan biyar shekarun hijira 1447 wanda kuma ya zo daidai da goma sha biyu ga watan goma sha ɗaya miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar za mu dora a kan karatu da muke cikin littafin talhisu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafi wallafar ashirul allama al-muhaddis muhammadu ibn nasiruddin al-albani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a yau za mu tashi akan niyya anniyatu wato niyyar sallah abinda ma yake nufi da niyya ana niyyatul amal niyyar aiki akwai niyyatul ma'amuli lahu niyyar wanda za a yi aiki domin sa irin wannan niyyar bahasinta yana cikin ikhlasi niyyar wanda za a aiki domin sa shi ake nufi ita ake nufi da ikhlasi tsarkake aiki matukar aiki na ibada ne to ba a yin sa sai saboda Allah idan aka yi shi ana nufin wani Allah da shi sai ya zama shirka idan aka yi shi saboda Allah amma ana fakon yabo daga bayan Allah aiki ya zama riya to da shirka da riya suna ɓata niyya ta wanda ake nufin aiki domin sa to irin wannan niyya tana tattare da kowane aiki na ibada duk wanda yake so yin aiki Allah ya karba na ibada to ya yi shi domin Allah duk wanda ya yi don neman yabo don a ambace shi to ya yi riya Allah baya son wannan aiki ba zai ba shi lada ba kuma ya yi laifi balle wanda ya yi wa wani Allah ba ma Allah ya nufa ba ko aka yi wa boka ko aka yi wa dutse ko aka yi wani dodo ko aka yi wani shaitanin aljani wannan ya zama shirka wani amila amalan ashiraka fihi ma iya gairi taraktuhu wa shirkahu cikin hadisi kudusi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce duk wanda ya yi aiki wanda a cikin wannan aikin sai ya sanya wani wani na a cikin wannan aikin na bar shi ya je ya karata da wancan yana da lada ya bashi yana da aljanna ya bashi don haka ba ba ba ba a haɗa Allah da wani a cikin ibada tun daga niyyarta to amma niyya nan da malam yake nufi ita ce niyya da malaman fiqhu suke nufi a littattafansu in an ce farillan alwala ya ce na ɗaya ɗaura niyya in an ce farillan wanka ce na ɗaya ɗaura niyya in an ce farillan sallah a ce na ɗaya ɗaura niyya to wannan niyya ana nufin niyyar aikin domin bambance wannan aikin da wani aiki da yake kama da shi niyyarka ita za ta bambance maka aikin da za ka yi da wani mai kama da shi idan mutum zai yi sallar azhar to sallar azhar tana kama da sallar asar niyyar ka ce za ta bambance maka sallar azhar da sallar asar idan za ka yi sallar asuba sallar asuba tana kama da sallar nafila tana kama da qiyamul layl niyyar ka ce za ta bambance maka wannan sallar asuba ce ta farilla ce ba sallar dare ba ce ta nafila ba ka niyya tana bambanta tsakanin ayyuka ne masu il masu kamantacce ne iri ɗaya ta bambanta su sannan haka ta bambanta tsakanin farali da wanda ba farali ba niyya ita ce take bambanta tsakanin sallar yanzu da ta ramako wani zai zo yana sallah yanzu hakan nan sallar asuba amma tayu ta jiya yake ramawa tayu ta yanzu yake to niyyar take za ta bambanta ta jiya ce ko ta yanzu ta haka niyya ana yin ta don a tantance matsayin aiki to mutum baya shiga cikin aiki na ibada ba tare da zuciyarsa ta tantance masa wannan aiki ba in bai yi haka mai shiga ibada to zai samu ladanta malam ya ce wala budda lil musalli dole ne mai yin sallah min an yanwiya salata allati qama ilaiha ya daura niyyar sallar da ya tashi zuwa gare ta wa ta'ayina da kuma tantance ta ayyana ta bi kalbihi da zuciyarsa yayi niyyarta ya kuma tantance ta daga wacce ba ita ba in in rabu ko ce niyya ce za ta tantance ta in adai ce ta yanzu ce niyya ce za ta tantance ta in nafila ce niyya ce za ta bambanta ta in farilla ce niyya ce za ta bambanta ta ka farzi zuhuri aw al-'asr kamar farillar azhar ko farillar la'asar niyyar su za ta bambanta masa saboda kamantacce ne da suke yi aw sunnatihi ma masala ko kuma nabilolin su misali ko nabilolin su niyya ce za ta kan za ta bambance maka wannan nafila ce ta azhar kake yi ba za ka kake ba misali sallar azhar tana da nafila raka a hudu kafin ta nafila raka a hudu bayan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta wanda ya dore akan hudu kafin azhar hudu bayan azhar aljanna ta wajaba gare shi to kaga idan ka zo za ka yi hudu kafin azhar raka'a hudu nafila ita ma azhar raka'a hudu ce to niyyarka ta bambanta maka wannan sunna ce sannan wannan da za ka yi daga baya farilla ce idan za ka yi hudu bayan azhar niyyarka ce za ta bambanta maka wacce wacce kai da farko farilla ce yanzu wacce za ka yi daga ƙarshe nafila ce sunna ce da haka niyya ce take bambance waɗannan ayyuka wa huwa shartun aw rukun niyya kuma sharadi ce ko ma ka ce rukuni ce kamar yadda a farkon karatu na tafiyin bayani bambanci tsakanin sharaɗi da rukuni shi sharaɗi da rukuni sun yi tarayya kasancewar kowanne sai da shi ibada ta inganta idan babu shi ibada ba za ta inganta ba sai dai sharaɗi baya cikin ayyukanta rukuni kuma yana cikin ayyukanta shi yasa mun karanta da ku fuskantar alkibla a sallah sharadi ne saboda baya cikin ayyukan sallah amma karatun fatiha rukuni ne saboda yana cikin ayyukan sallah to yanzu anan aniya sai malam yace ita kuma sharadi ce kuma rukuni me yasa saboda ta yi kama da kowannen su idan ka dube ta ta fiskar ana yin ta ne kafin a shiga sallah to za ka ce sharaɗi ce in ka dube ta ta fiskar ana yin ta ne kafin a shiga sallah to za ka ce sharafi ce amma in ka dubi niyya ta fiskar ana fara ta ne kafin a shiga sallah amma tana tare da mai ita har a idar da sallah nan kuma za ka ce rukuni ce to mu tana cikin sallah to shi sa malam ya ce sharafi ce ko rukuni kowanne ka ambace ta ta cancanci shi ita niyya wa amma talaffuzu biha amma furuci da ita bilisanihi da harshensa fa bid'atu bid'a ne ba a furuci da niyya ta ibada da harshe mutum misali zai yi sallar asuba ya ce na ɗaura niyyar sallar asuba farilla raka'a biyu a bayan limu wannan bid'a wannan sai zai kabbara sai ka je na cewa nawaitu ada salatin subuhi farala ma'al imami bid'a ce niyya ba a yin ta da baki tana zuciya yanzu kai tun da ka bar gidanka kai alwala ka tafi masallaci ka shiga masallaci har kai nafila duba kai ne za ka yi sallah ba domin fito da kai ainihin tana zuciya ayyun kurin ka kawai niyyar ka ne niyyar ta sa kai alwala niyyar ta sa kai kura niyyar ta sa ka zo masallaci idan a gida ne niyyar ce ta sa ka shimfa da sallah yana kasance a kibla to me za ka zama magana cewa na daura niyya ba za ka gaya ba ai in baka yi niyya ba za ka fara ba in baka yi niyya ba za ka zo nan ba in baka yi niyya ba ba za ma ka dauki huta ba ba za mu balle ka hau sallah ko tabar ma haka niyyar ka tana zuciyarka abin da ya ingije ka ka tashi kai aikin shi ake cewa niyya Allah ta'ala ta yi la kuntum ila salati ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati fansihu wujuhakum ya kun munai idan kun tashi zuwa ga sallah wanda kuju nan idan kun tashi zuwa ga sallah ya kunshi niyya ya kunshi niyya ba da za ka tashi zuwa ga sallah ba ce baka yi niyyar ta ba za ka niyya tana zuciya amma za mu ga ana sayar da wasu yan littattafa a wulbaro ko a ko a motoci da lasu ana sayar da wasu littattafa ana ce masa wai majmu'un niyya wai littafa da ya tattaro niyoyi har ka ji masu tallamman suna cewa niyyar niyyar alwala yana littafa niyyar wankan janaba yana littafa niyyar shiga sallah yana littafa niyyar waye itilin samu abubuwa a cewa niyyar kaza niyyar kaza tana littafa wani zai ji ka wannan littafa za a yi da shi zai mika naira hamsin sai ya tsaya to da naira hamsin sun ma da aurakace da ya kuma ka wannan littafin kawai bashi da wata fa'ida ba wata niyya da aka ce in ka za ka yi ibada ka furta ka faɗa Allahumma illa umra hajji lahiya suna umra hajji ko yankan lahiya ko yankan suna su an ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya furta wani daukan umra an ji ya ce Allahumma labbaika umrata aikin hajji an ce Allah ya ce Allahumma labbaika hajja sahabbansa wasu suna cewa labbaika Allahumma umrata wasu suna cewa Allahumma labbaika umratan fi hajja wasu an ji suna cewa Allahumma labbaika hajjan shi an yana cewa Allahumma hajjatan labbaik Allahumma hajjatan fi umra ko umratan fi hajj to wannan ya tabbata lokacin fara aikin lokacin daukar harama na umra ana faɗa da shi ake daukar harama lokacin haramar aikin hajji da shi ake daukar harama haka ya kallon yara an ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yanka layya ya ce Allahumma hadha minka wa laka anni wa an ahli baiti ya Allah wannan daga gare ka kuma zuwa gare ka domin ka daga gare ni a madadina da iyalan gidana da ya zo yanka ɗaya rabon shi ma ce bismillahi allahumma hana minka wa laka anni wa amman lam yudhi min ummati da sunanka ya Allah wannan daga gare ka arziki daga gare ka kuma domin ka zan yanka a madadina da kuma madadin duk wanda bai layya ba cikin al'umma sannan sai ya yanka da hannunsa sai albarka to amma in ba waɗannan wuraren ba ba a ji manzo Allah sallama yana furta niyyar aiki ba da haka ba a furta malam ya ce wa amma talaffu biha amma ka ga yin lafazi da niyya bi lisanihi da harcensa fa bid'atu bid'a ce mukhalifatun lis sunnah ta saba wa sunnah ولم يقل بها أحد من متبوعي المقلدين من الأئمة با وني وندا يتي أفرتنية ولم يقل بها أحد با وني وندا يأمرني لي نية دباكي من متبوعي المقلدين من الأئمة daga cikin wato manya-manyan malaman fiƙo da ake koyi da su ba wanda ya ce aifunci da niyya sai a takbir kabbarar harama sun mai tafkitu salata da kaunihi allahu akbar sannan sai ya buɗe sallah duk karatun da muka yi a bayan shirye shirye fara sallah yanzu ne za a fara sallah shi sama da sannan sai ya buɗe sallar بقوله دفتنسى الله أكبر الله أكبر da ita ake buɗe sallah wannan kalma ta Allahu Akbar babu wata kalma madadinta kuma ba a fassara ta ba ka cewa saboda da Hausa fassara ta shi ne Allah babban sarki sai ga za ka yi sallah ka ce Allah babban sarki saboda kai ba haushe ne baka shiga sallah ba ko kai fulatani ne sai ka canza da yara kullaci ka fassara kai kabbara baka shiga sallah ba ko kai bature ne baka shiga sallah sai ka ce Allahu akbar kowane yare kake yi da wannan za ka shiga sallah Allahu akbar ba a canzawa وهو ركن الله أكبر نشجع صلى ركني ne in mutum bai faɗa ba bai shiga sallah amma da hankali in mutum bai faɗa ba bai shiga sallah ba dan dole ne mutum sai ya faɗa sai ya ce Allahu akbar li qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam miftahu salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir وتحليلها التسليم manzo Allah sallama yace mabudin sallah tsarki sai da tsarki mutum yake samun damar yin sallah tsarkin nan ko dai wanka ga wanda akwai wanka a kansa ko alwala ga wanda ba shi da alwala wannan shi ake nufi da tsarki to mabuɗin sallah tsarki wa tahrimu at-takbir sanan haramcinta kabbara wa tahlilu at-taslim halaccinta sallama me ake nufi da haramcinta me ake nufi da halaccinta abin da ake nufi da haramcinta shine dukkan wanda ya shiga sallah wasu abubuwa sun haramta a gare shi saboda alfarmar sallah baya magana baya dariya baya ci baya sha baya tafiya baya ɗauka baya ajiyewa baya wasu ayyuka da ya shiga sallah ya tattara zuwa ga ayyukan sallah zuciyarsa ta tattara zuwa ga ayyukan sallah don haka da magana da ci da sha sun haramta a gare shi da zaran ya yi kafar haram yana yin kafar haram ya shiga cikin alfarmar sallah wata halilu kan taslim halattinta kuma sallama da zaran ya yi sallama ya halatta ya magana da zaran ya yi sallama ya halatta ya ci ya halatta ya sha ya halatta ya dariya da haka haramcin takabbar halalcin ta sallama kenan da tsarki da kabbar da sallama su ne jigajigan da ke kewaye da sallah ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات إلا إذا كان إماما تنمى مفعين سوسي ولا يرفع صوته بالتكبير بايا نجا مريسا دكبرا fi kulli salawati a cikin dukkan salloli ko sallolin farilla ko sallolin nafila ko sallar da ake bayyana karatu ko sallar da ake koya karatu ko sallar da zai a masallaci ko sallar da zai a gida ko sallar rana ko sallar dare baya daga tautinsa da kabbara fi kulli salawati a dukkan salloli illa idza kana imama sai dai idan shi imami wannan daga kabbarar harama har kowace kabbara a cikin sallah bayan daga muryarsa da yin kabbara da yin sallah da zai yi sallah zuwa shi ba liman ba ce Allahu akbar ya shiga sallah ha illa idza kana imama sai dai shi liman ne saboda shi liman akwai bukatar yayi aji don a rika bin aikinsa amma wanda ba liman ba ba bukatar ya daga sauki da kabbara a sirrance kai kabbara أكبر إيه الله أكبر الله أكبر طيب ko kai kaɗai za ka yi sallah ko kai mamu ne ba a ba bukatar ka daga murya wasu suna da wannan kuskuren za ka ga idan sun zo masallaci ana sallah masallaci ya yi tsik sallah azhar ko sallah la'asar masallaci ya yi tsik wani in ya shigo sai ya yi kabbar hannu sai masallacin ya ci sai ka ga wani gafalalle wanda ya shagala yana tunani a cikin sallah sai ya zabura sai ya saboda kabbarar wani ana samu kabbarar wani sai ta sa wasu daga cikin mamu su yi ruku saboda su ma hankalinsu ya yi wani wuri daban da jin kabbarar sai su tsammanin liman ne ya yi to me yasa ka ka ɗaga murya kai ma ba a yi in ka zo shiga sallah kai kabbar ka a sabance muryar ka kasa kasa ba sai ka ji yadda wasu ba kai iya yadda kunnen ka zai ji maka shike amma liman ana bukatar ya ɗaga da ana koyi da shi wa yajuzu tablighu al-mu'azzin wa yajuzu tablighu al-mu'azzin تكبير الإمام إلى الناس إذا وجد المقتضى لذلك كمرض الإمام وضعف صوته أو كثرة المصلين خلفه ما لك ويجوز تبليغ المؤذن يا هلكت تبليغ لا دم إن أنت تبليغ جيروا جيروا لا دم يا هلكت takbirar imani wato ya jiyar musu kabbarar liman kan ya jiyar da kabbarar liman ilan na zuwa ga mutane eh ya halatta idan liman ya ce Allahu akbar ya halatta lanan ya ce Allahu akbar ya jiyar da mutane idza wujida al-muqtada lidhalika idan an samu abin da zai sa a yi haka in an samu abin da zai hukunta a yi haka sai malam ya kawo dalilan da za su sa ladan ya jiyar da sauran masu sallah sai ce kamar rabin imani kamar rashin lafiyar liman ya faru a lokacin wannan Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ma'aikin Allah ya yi jinya farko farkon jinyar ta ajali da ta fara yana rarrafawa ya zo masallaci sai ya zama amma saboda jinyar a sautinsa baya isowa baya zuwa baya zuwa ga ga mamu sai dina abubakar sai ya zo ya tare da ya ya jera tare da shi sai ya zama idan manzo Allah sallama ya yi ruku sai dina abubakar sai ya ruku ya kabbara ya ruku in ya dago sai ya dago ya yi kabbara dagowa su kuma mamu shi abubakar yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma sauran masallaci suna koyi da abubakar saboda rashin lafiya to har yanzu wannan haka ne idan liman yana rashin lafiya ta yadda ba za a jiyo shi ba to babu laifi idan an samu wani wanda zai rika jiyar da mamu ainihin wato ayyukan liman wa zofe sautihi da kuma raunin sautinsa idan an ɗauki limaman da yake mai raunin sauti ya cancanci ya yi limanci amma sautinsa akwai rauni ba zai iya jiyar da mamu ba to babu laifi a samu wanda zai rika jiyarwa au kasratil musallina ko kuma yawan masallata idan masu sallar suna da yawa masallacin an cika ta yadda sautin liman ba zai iso ga waɗanda suke nesa ba to babu laifi a samu mai daga sauti yana jiyarwa shine kalmar musalli na kalfahu idan bayan sa ta masallaci ba to kun ji daga cikin dalilan da suke sa lada ne ya rika cewa Allahu akbar shine ya zama ba za a ji ba amma matukar muddin za a ji liman za a san kabbararsa za a san dagowarsa za a san sallamarsa to ba bukatar wani sai ya ɗaga murya yana yana yana jiyar da saura ba bukata kyau shi kira haka za a yi sallah ana bin liman to ba ma'ana ma ko a hankali ma in kai tunanin abu sai gaba shi da wata ma'ana liman yana yi wani ma yana yi duk iri ɗaya ba shi da wata ma'ana wani masallacin ma an gujin liman da akalla da to ne ba ba ibada ce mai zaman kanta ba balle a ce aikin lada ake ba ibada ce mahaba ba sako ne isar da sako ne in sako ya ne ba bukatar wani ya tsaya na mahala shi yasa a malikiya har suka yi sabani wai mai yin wannan abun mako yana da sallah malamin askari rahimahullahu ta'ala yana cewa wa tasihhu ko wa sahihu sihhatu salatil muslimin abin da yake mai in abin da yake inganci a sabani da aka yi shine ingancin sallar da jiyarwa saboda wasu sun ta da kayar baya pam pam pam sun ce sallar ba ta inganta ba tunda ba sa shi ba yana abin da ba a bukata kuma a cikin sallah yana bata kushuri kai ba neman kuma ana jin liman kai kuma ka dage kana daga murya wasu suka ce sallar su ta baci wasu suka ce ba ta baci tunda abin da yake faɗa ai akwai shi a cikin sallah ba sabon abin yake faɗa ba kawai daga murya ne ba daidai ba bai kamata yi ba tunda ba a bukata wala yukabiru al-ma'mum ma baya kabbara illa aqiba jihadi al-imam min at-takbir sai bayan da zarar limaminsa ya gama kabbara akai shi ne baya amma baya na kusa sai da zarar limaminsa ya gama kabbara sannan zai kabbara manzo Allah salama yana cewa ju'i inna ma ju'ila al-imamu yutamma bihi an saka liman ne don ai koyi da shi sai ya ce fa'iza kabbar makabbir idan ya yi kabbara sai ku yi kabbara wala ku kabbiru hatta yi kabbira kar ku yi kabbara har sai ya yi kabbara da haka ba a riga liman ba a yi tare da shi kuma sannan ba a suku-suku bayan ya yi hali uku nan duk an hana ba a riga shi kafin ya kabbara harama sai kabbara harama ba a shiga sallah ba kuma an kabi shi sallar sa bata yi ba sannan ba a yi tare da shi lokacin da yake yi lokacin kai ma kake yi haram ne sannan ba a suku suku bayan yayi ka tsaya kai ta su kai ta bata lokaci ba a yi shi yasa mala yace akiba da zaran yayi ake yi za mu zo mu karanta nan gaba za ka ga wasu a ruku'u ne liman ya yi ruku'u amma sai wani wai shi ke gaba karatu liman ya dago daga sujada wani shi kuma dan gadara da gama addu'o'in sujada wai yana yana yin addu'a a cikin sujada ya yi ta zama ya yi a cikin sujada kuma liman ya dago ya zama wani kuma liman ya yi sallama wai bai kuma tafiya ba sai can bayan sallamar liman a bakin sai ka jina assalamu alaikum to da wa kake ba ka tare da liman so liman ba a riga shi ba a yi tare da shi sannan da zaran ya yi ake ba gama karatu ba halas sai ku ba gama addu'a ba su jida ya dago halas dago ba gama tahiyya ba ya yi sallama ka sallaka sallaka ta kare jama'a Allahu a'lam Allah ya bamu ladan da muka daidai Allah ya gafarta mana kurakurai wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh